الرحيم الباب الهادي عشر في بيان جمل من الفرائل والسنن والآداب كلام فرق لتاف إزياء يأتي ذي قامك بابي قوم شعرها yanzu a shiga babi na goma sha ɗaya shi ne kawo cewa babi na goma sha ɗaya a cikin bayanin taro na farillai wato ma'ana abubuwan da ba su da babi a cikin waɗannan babuka goma sha sai dai a tattara su na farillai abinda ke farillai ne wasu na ne da sunnoni wal'ada bi da dabobi wai ta'ayyano alal muslim an yi umina bi an Allah ilahun wahidun ya zama farlo aini akan musulmi ya ba da gaskiya cewa Allah abin bauta ne guda ɗaya abin da ake ce mafarlo ayani wani bai iya ɗauke mu ne dole ne ka yi niyya ka yi imani cewa allah abin bauta ne guda ɗaya sannan allah nan lashiri lahu bai da abokin tarayya fi mulkihi a cikin mulkinsa wala nazira lahu bai da tsara fi sifatin a cikin sifa ɗaya min sifatul uluhiyati daga sifofin uluhiyya akwai sifa ba wanda Allah yake bantu da shi su al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basar wal kalam da kuma qadiran wa muridan to duk waɗannan sifofi na uluhiyya to ba wanda ya tarayya da Allah a ciki wa ya'lamu wajibi ne akan kowane mutum ya san anna li jami'il mawjudati khaliqan anna khaliqan cewa mahalicci ya tabbata da jami'i ga dukkan mawujuda ce abin samarwa duk abin da gani samamme to akwai wanda ya samar da su ba sun samu da kansu ba ne mutum ne dabba ne kowane irin halitta shi ubangijin nan da ya samar da su ko wajibul wujudi mai wajabtaccen samuwa ne wajibi ne akwai samuwan Allah kuma allah nan azaliyun ba azal abin da aka ce masa azal abin da ba a fare shi ba duk abin da gani a bayan duniya fararre ne duk abin da ya ce kuma ya faru zai kare to shi allah azali ne wato tun azal haka yake kuma abadiyan har abada shi allah nan hayyau mahalicin na mai rayuwa rayayye ne bi hayatin da rayuwa ƙadirin mai iko ne bi kudratin da iko muridin mai nufi ne bi iradatin da nufi alimin masani ne da ilimin da sani sami'in mai ji ne bi sam'in da ji mutakalimin ko basirin mai gani bi basarin da gani mutakallimin mai zance bi kalamin da zance to Allah shi kada yake da wannan sifa wannan sifati cewa sifofin Allah ailan kuma wajibatul wujudi mai wajabtaccen samuwa ne kamar yadda shi kansa wajibi ne hakanan sifofinsa su ma samuwansu wajibi ne ta ta'allaku ta rataya fi jami'in juz'iyyati dukkan abin da yake ce juz'i wal kulliyati da dukka abin da yake ce juz'i wani yanki a cikin abu jumla shi yake ce juz'i kulliya kuma abun gaba daya wal mustahilati akwai wanda yake mustahilai abin da yake mustahili abin da ba zai yi ba kamar malamai suka misali cewa kamar a ce jiya ya dawo yau mustahili ne وغيرها da waninsu sannan dole ne wajibi ne mutum ya san annahu cewa shi Allah ta'ala wahi ne shi kadai ne fi zati a cikin zatinsa la nazira lahu ba tsara gare shi wa annahu cewa shi Allah la yasaiqu al-ibadatu ghayruhu waninsa bai cancanci ibada ba ma'ana bauta na Allah shi ne dole akan komi shi sa akan fassara da la ilaha illallah cewa la ma'budu bi haqqin illallah ba abin bautawa da haƙin da dole a bauta masa sai Allah wa anna jami'a rasulihi farila ne kuma mutum itikadi dukkan manzannin Allah salawatullahi tsiran Allah wa salamu da aminci ya tabbata alaihim kansu musaddaquna fi ma ja'u bihi ana gasgata su wato abeban gasgatawa ne cikin abin da duk suka zo da shi duk abin da annabi zo da shi daga Allah ne dole ne a gasgata annabin dole ne a gasgata abin da annabawan suka zo da shi wa anna muhammadan cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama tsiran Allah da amince tabbata gare shi abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzansa ne wa anna jami'a ma ja'a bihi kuma wajibi ne mutum ya kulla cewa abinda annabi zo da shi duka haƙon gaskiya ne wa ma akhbara bihi abinda ya bada labari da shi cikin gaskiya ne min azabil kabri ne cewa akwai azaba da ake yi a kabari wa hawalihi da halayen kabarin wal qiyamati da alkiyama wa ahwaliha da tsoron da ake gamuwa da shi a taron kiyama din wajibi ne mutum yarda da wannan wa mina sirari na cewa akwai sirari wal mizani da mizani wato ma'aunin aikin mutum da Allah ke cewa man ya'mal misqala dharratin khairan yarhu wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarhu an je lahira aikin kirki da aikin banza duk da auna su to dole ne ka yi itikadi ka imani cewa mizanin nan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai shi wa jami'ar maghayyabati anna da dukkan abin da suka faku gabanin mu wato abin da bamu gani ba kamar yanzu shanin kiyama kan ai ba wanda ya ganshi da tsoron kabarin da siradin da mai duba wanda ya ganshi to tunda annabi ya ba da labari da su dole ne kai imani akwai su wal jannati ka imani cewa akwai gidan aljanna wannan da wuta wajibi ne kuma ka ce da annama sha Allah abinda duk Allah ya sauka na shi zai kasance wa ma lam yasha abinda bai so ba lam yakun ba zai kasance ba kuma kan itikadi annan cewa abin da ake ce ma imani kuwa itikadun min qalbi kullawa ne a zuciya ma'ana idan baki ya faɗa dole sai zuciya ya yarda ya itikadin haka kan mutum ya ce la ilaha illallah a baki in bai itikadin Allah ɗaya bane bai da amfani kamar inda in ya yi itikadin a zuciya masu ya yi lafazi da shi to cewa do shi imani itikadi a zuciya wani kumbin lisani kuma furuci da halshe ma'amarin da aiki bil jawarihi da gabobi da zarar mutum ya karbi la ilaha illallah to akwai abin da la ilaha illallah ya dora masa sallah zakka azumi haji da sauran abubuwa na wajibi to aikin gabobin nan shi ma wajibi ne wannan kalaman lahi ya yi tikadi cewa maganan Allah ta'ala maɗaukaki ƙa'imun mai tsayawa ne bi zati da zatinsa sufan zatinsa ne mafuzun abin kiyayewa fi su duri a cikin kirji kamar da ake kiyaye alkur'ani da sauran littafin Allah makaro'un abin karantawa bil alsinati da halcuna maktubun abin rubutawa fil masahifi a cikin littafai wa'annan la dole ne ya itikadi cewa Allah subhanahu wata'ala ya rahul muminu na muminai za su gan shi ranar kiyama wai kallin muhim zai magana da su wa'an ya ta kida dole ne ya itikadi an khairar kuruni cewa mafificin karni wato jama'a na lokaci shi yake ce karni to mafificin karni kuwa a sahabatu su ne sahabbai duk a cikin halitta ba kamar annabi muhammadu a cikin annabi muhammadu kuma ba kamar sahabbansa a sahabban ma ba kamar waɗanda aka keɓance wanda suka je badar a cikinsu kuma ba kuma kamar asharatul bashara a cikinsu kuma ba kamar mutum hudun nan abubakar umar usman aliyu a cikinsu kuma ba kamar abubakar dole ne ka yi tikadi cewa sahabbai din nan sun fi kowane sannan an sahabbai suka ƙare sun mallazi na ilunan sannan wanda suke bin su ana kiransu tabi'ai waɗancan sahabbai sun karbi ilimi ne daga manzon Allah da sun annabi ya karbo daga Allah sai ya mika masu to saboda haka suka fi kowa to waɗanda suka zo bayan sahabbai sun ƙare su ake ce ma tabi'ai su suke bi a wajen daraja ba su ga annabi ba amma sun ga wanda ya ga annabi muhammadu to sannan sun mallazi na ilunahun sannan hawa na uku waɗanda suke bin su su ba su ga sahabbai ba amma sun ga waɗanda suka ga sahabbai saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa mafi cikin jama'a jama'an da nake ciki sannan wanda suka biyo baya da wanda suka biyo baya dole ne musulmi ya yi cikadin haka wa anna afdalahum ya yi kalin cewa su sahabban nan wanda fi kowa a cikinsu abubakar ya fi kowa daraja sun umaru sannan sai na umar sun usmanu sannan sai na usmanu sun ali sannan sai na ali da waɗannan bayan allah da sahabban da waɗannan masu daraja wajewar kafu malin ya ce kame baki ya waje ba an zikiri mu gabanin ambatansu illa alkhairin sai da alkhairi za ka ambaci sai na abakar ko umar ko usman to lallai kan wani magana na muni ya shafe su sai alkhairi in ka je wani abu ya faru tsakaninsu har da yaƙi-yaƙi da sauransu to kamewa kake yi wannan abun ya fi ƙarfinka fasali na biyu assalatu salati ala nabi sallallahu alaihi sallama mutum ya annabi salati bin umarnin allah ne Allah ce inna Allah wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima to yan salati ga annabi wajibatun wajibi ne fil umri a cikin rayuwa marwatan ko da so daya wa harumun qira'atul qur'an karatun qur'ani ya haramta bitalhini da lahani ma'ana da waƙoƙi haka ana rerawa a karanta alƙur'ani dai yadda aka saukar da shekara aiki kamar waka-waka haka haramun ne yin haka walgibatu da rada rada shine yi da wani ba kamar yadda muke cewa wani ya kama kunnen wani ya magana ba mutum baya nan ka yi maganansa kuma ba mai kyau ba wanda in a gabansa ne ba za ka iya faɗi ba to ka yi gibansa haramun ne wannan mematu da an na memanci an na memanci shine ka ɗau maganan wani ka kai wajen wani shi ma haramun ne wancan iya da wani wannan kuma an na memanci zali ka zauna da wani magana akan wani da kaza da kaza kuma abin nan wancan ya ji ko zai ji daɗi ba sai ka je ka kai magana wani ya ce kaza wani ya ce maka kaza to an nami mai kenan an ce wata rana wani bawa an zo sai da shi sai mai sai da shi ya ce ma ina sai da bawan nan mutumin kirki ne amma yana da aibe dai annami ne sai kowa ya kasa sai wasu na ce ai wannan mai sauki ne sai saya yana saya sai kai shi gida da kai shi gida sai je ya samu mata mai gida saboda annami manci ya ce ba ki san labari ba ce mai baro mijinki zai maki kishiya miji zai maki kishiya eh ya za a yi to a zan kai ki wajen mai magani ya ce ki yanko gashin gemu shi kuma da ya sami mai gidan ya ce masa matanka ba tana son ta yanka ka da daddare ka kwanta ka yi bacci ka gama maki da an ce ta yanko gashin gemu ta je ta kama wuya da ta yi fiya ya ce ta yi gaskiya ya ta dukan ta zai kashe ta to an na nemanci ba abin da zai jawo zai jawo tashi hankali wal kazibu ƙarya haramun ne walhasadu hasada shi hasada yana da ma'anoni da yawa ka ga mutum yana cikin ni'ima kai gurin Allah ya gusar da ni'iman nan to ba da shi kake ba da ubangijin da ya ba sa ne me yasa wani ya samu kaza to hasada shine gurin wani ni'ima da yake tare da wani mutum Allah ya gusar da shi ko kace sai ka bata shi haramun ne walgasbu kwace haramun ne wariba cin riba abinda ake ce ma riba ka sai da abu bashi ka ƙara kuɗi riba kenan inna ladina yakulun riba to inda Allah subhanahu wa ta'ala ta kullu riba to riba ɗin nan ko ka ba da kuɗi bashi ka ɗora kamar yadda wasu suke ce bashi da ruwa to in za ka ba mutum bashi ka bashi don allah in ya gama ya ɗauko ya baka amma bashin da zai ja maka wani amfani sarrafin ya ji ruman fatan kenan haramun ne kamar ba su suka haka irin na bankuna wanda ake karban kuɗi za a ɗora ma kuɗi haramun ne shari'a bai yarda da shi ba wa akal amwalin nasi haramun ne cin dukiyoyin mutane bil baɗili da banna da haram nau'i nau'i ne ka ci dukiyar mutum ba ta hanyar halal ba Allah ta'ala ya ce wala takulu amwalakum kar ku ci dukiyoyinku bainaku tsakaninku bil baɗili da banna ai bil haram da haram wa huwa shi wato nau'in anwa'un nau'i nau'i ne minha yana daga cikin cin dukiyan mutane ba da daɗin rai ba shine asuhutu rashuwa rashuwa ka kai ƙara baka da gaskiya ka zaga ka ba da kuɗi a baka gaskiya to wannan kaga cin dukiyan mutane kenan bai bari ne haramun ne shi mai bayarwan ya yi laifi mai karban ma ya laifi domin yana daga cikin haramu akalu mali latimi cin dukiyan maraya maraya dinnan idan aka mutu aka bar maka kudin maraya to ko dai ka ƙari kudin kai kasuwanci da shi an halatta don kudin ya ƙaru ko ka ajiye masa abinsa har lokacin da ya kai lokacin balaga ka ba shi kayansa shin dukiyar marayu din nan haramun nan Allah ta'ala ya ce innal ladina yakuluna amwala al-yatami hakika waɗannan suke cin dukiyar marayu zulman da zalunci innama yakuluna iyaka suna cin naran wuta ne fi budunihim a cikin cikunan wasu ya salauna da sannu za su konu da wutan sha'ira ma'ana za shiga wuta wanda ake ce mata sa'ira a ya ake wata amurihin ƙarshen al'amarin su zalika wancaninka cikin nari a cikin wuta alhamdulillah tun da ba a ja ba a sai